الله هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب لما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين na ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan yammaci na rana asabar a yau muna sha takwas ko ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da bakwai ga watan uku na shekara 2026 miladiya har yanzu ne muna wannan sura mai albarka suratul baqara jiya mun kwana aya ta 74 ne ko insha Allah yau zamu tashi aya ta 75 har yanzu dai aya dai suna bayani ne akan ahlul kitab bani isra'il yahudu wan nasara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون الله أكبر har yanzu dai Allah subhanahu wata'ala yana zakara mana yana ambata mana irin tsaurin kai da taurin kai da girman kai da jiji da kai irin na yahudu saboda haka ba sa bin umarnin allah ma da kan shiga baki daya allah ya ce a yi su kuma su ce a tattan ga jayayya kuma ga annabawansu gardama ba sa ba a iya faɗa musu magana kai tsaye su ce a shi kenan samina wa ɗana a sai dai samina wa saina kadiba je mun karanta jiya inda Allah subhanahu wataala ya fafata yake bayyana mana fafata da suka yi da annabin su annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda da sun bi kalmar farko da shikenan da an fice gurin amma jiya da suka yi to ga kuma inda ta kai su to har yanzu wannan ƙarin bayani ayoyi da arama ya karanto da kuma wanda za su zo gaba ci gaba ne Allah subhanahu wataala zai ci gaba da bayyana mana irin miyagun ayyukansu irin muninsu da mummunan halinsu da ta'addanci har ya kai ga baki daya maganar Allah ma ita ma kuskure masu ke mata ma'ana littafin da Allah subhanahu wataala ya saukar musu na attaura da ya kamata su bi to shi kanshi sun canza littafin ma sun canza na Allah subhanahu wataala sai su cire maganar Allah sa maganar su shi sun ya koga alqur'ani yake sama da kowane littafi wancan asalinsu da hukun Allah ne amma tahowa da ta yi inda ji ayar da mutum musu ba su yi su soki su ƙara nasu ko su cire ga baki daya ƙarshe ma haƙƙarya da suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne suka yi iddi'a'i cewa ai su masoyan ayan Allah ne masoyan Allah subhanahu wa ta'ala sun san sun yi laifi amma a lahira wuta ba za ta taba su face wasu 'yan kwanuka 'yan kalilan kawai mana kwanuka 'yan kalilan ne za ta taba su duka suka yi kiyasi suka ce wani duniyar ga baki daya shekara 77,000 ce sabata ala kenan kowace dubu daya a cikin kowace dubu daya za a yi musu azabar kwana daya in ka cire kenan dubu bakwai an samu kwana nawa kwana bakwai kenan saboda haka azabar kwana bakwai ce za a yi musu sun yarda za a yi musu azaba amma ta kwana bakwai ce za a yi musu kamar yadda zai bayani kamar yadda zai zo insha Allah bayani a ciki cewa da sauransu bayan haka ga gurin ƙarya duka waɗannan abubuwa ne da sun gada daga iyayensu da kakanninsu da sauransu to shi ne duk Allah SWT zai fallasa su za ku shi dalla-dalla amma yanzu aya da aka fara insha Allah Allah SWT zai fara bayani da ɗebe tsammani mana mummunai su ɗebe tsammani cewa wai yahudu za su yi imani da su ina mutane da suka gino akan bata suka jajirce akan bata saboda haka zancen imani babu shi kamar yadda zan karanta wannan aya ta farko da ara mai karanto ta malamai sun kawo sababin nuzul inta dalilin safkar wannan aya ce aya asalin su mutanen madina sun kasance kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yahudu suna kewaye da su to sai kasance akwai mu'amala a tare da su ga makwabtaka ga shayarwa ma har akwai shayarwa tsakaninsu saboda haka su yanzu mutanen madina sun musulunta kuma su sun ga amfanin musuluncin sun ga amfanin imani kuma sun tabbatar da cewa a nan ne gaskiya take to yanzu kuma sai suke kokarin fama suke so su ma yahudu su musulunta mana ka ban ka san mutum bane ba sai suke ta fama su ma yahudu ba da saboda kamna da soya da ke tsakaninsu su ma suke son musulman yahudu su musulunta sai suke ɗaukar su basan su ba su a sai basan ba bigi ne sai bigi to shi ne suke ta kai da kawa to shi ne allah subhanahu wa ta'ala yake magana da su mummunai sun cika sun matsa sun jajirce to shi ne sai allah subhanahu wa ta'ala ka cewa afatatma'una an yu'minu lakum shin yanzu ya ku mumunai kuna tsammani ko kuna fatan ya ku taron mumunai yahudu su musulunta su ga addininku mana su kullum gudu su kokari suke su jayo su su nuna musu gaskiyar suke musu gashi kaza da kaza da su kuma sun fi sun riga sun san da wannan kawai na ke ce wayo ne ce na san na ke zuciya ta ta kekashe zancen imani babu shi hasada ta riga ta shiga aitin da suka zo da suka tabbatar da cewa wannan annabin karshen zamanin ba daga cikinsu bane ba daga cikin larabawa ne shikenan kawai sai suka dauko su san guda adawa shikenan an kare kiyayya ce bayan da za a yi su imani bayan da za a yi su bayan su alhali ko kaga da su su ne kamata a ce su ne farkon imani kamar da Allah ya faɗa mana a baya ke cewa wala takunu awwal kafirin bi kada ku kasance ku ne farkon da kuka kafirci bayan kuma kun san gaskiyar abu ku zama ku ne farkon waɗanda kuka yi imani to shi ne sai Allah subhanahu wataala yanzu sai yake fallasa mana yake yaye ma mumune labulan su gane cewa wannan fa tafiyar ku ba za ta tafi daidai ba ba mutanen kwarai ba ne ba shi ne Allah ce a fatatma'una an yi umini lakum ya ku taron mumune kuna fata kuna burin cewa yahudu su musulunta su shiga addininku alhali sai ala ce wa ƙarƙa na fariƙun minhum ya sma'una kalamallah alhali wanda daga cikinsu malamansu su sun sani akwai waɗanda suka hima maganar Allah subhanahu wa ta'ala kuma suna karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala duk kuma sun san bayani nan dalla-dalla ma'ana a nan sai Allah ya fallashe su waɗannan da kuke fatan su yi imani sun fi ku sanin ma musuluncin sun fi ku sanin gaskiyar abin domin a cikin littafinsu akwai bayani karar kuma karanta ba masu sun karanta sun san addinin gaskiya ne shine wa karka na fariqun minhum yasma'una al-kalam daga cikin su akwai wanda suke karanta littafin Allah a daga cikin su akwai wanda kuma suke sauraron bayanin littafin Allah sun san abin da yake ciki duka an musu bayanin siffar annabi sallallahu alaihi wasallama bayani akan sa dalla dalla sun san annabi sallallahu alaihi wasallam fiye ma da yadda suka san ƴaƴansu sun mai harrifunahu min ba'di ma aqalu amma sai su canza shi su masanya ayoyin Allah subhanahu wataala bayan sun fahimta ga abin da take nufi ga a bayani dalla dalla sai to wannan muka bari fa tona mana asiri zata yi sai su koma akwai ina da ƙwararrun su wanda za su zauna a kirkira a kirkira a canza saboda haka sai su soke na Allah sai su ƙara bayanin su saboda haka duka bayanai da aglabiya za ka samu duka bayanansu ne luka ya ce kaza markus ya ce kaza waye ya ce kaza duk su suka zana su ne markusin duk su suke kirkirar kayansu allah ce wa karka su mai harifuna yau harifuna min ba da ma'akalu suna canza shi bayan sun fahimce sun fahimci gaskiya wahum ya alamu kuma da sani suke yi ba wa abin a rashin sani ba ne ba inda a rashin sani ne kace eh rashin sani ne ya sanya suke yi a a to ba rashin sani bane ba da sanin su suke sani ba kuskure bane ba ba mantuwa ba da gangam suke yi wa mu ya'lamu Allah subhanahu wa ta'ala ce to wa iza laqul ladzina amanu
wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna كلا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى يتغبر بينا da fallasa su don ku gane abin gaskiya ne ya ku mummunai ma'ana ana bayani ne da mummunai mutanen madina sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsananin kwaɗayi da suke son yahudu su musulunta to shine sai Allah subhanahu wataala ke bayan ba ku san yahudu bane ba duk abin da kuke tsammani sun bi ku sani ba da gangan ne suke sai Allah ya ci gaba da bayyana ha'incinsu da munaficinsu Allah ce wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna Allah ce idan suka haɗu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su munafikai daga cikin yahudu sai su ce musu amanna ma'ana mun yi imani da ku saboda haka mun san haƙiƙa abinda manzon Allah sallallahu abinda Muhammad ya zo da shi nan gaskiya ne gaskiya ne ta abin da Muhammadu ke faɗa su munafikai da cikin su suke faɗa ma sau daga suke faɗa ma sabon manzon Allah mu ne wa iza khala ba'dhum ila ba'd idan suka keɓanta suka koma zuwa ga shedanun su manya-manyan ɗan ta'addan manya-manyan yahudu malaman su da sauransu qalu atuhaddisunahu bima fataha Allahu alaikum sai su waɗannan malaman na yahudu waɗanda suka karanta a taura suka tabbatar da komi siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya musu bayani da bayani a kansa sai su dinga ce ma ɗan uwan nasu waɗannan munafikai daga cikin yahudu atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu ku da wawaye ku da sakarkaru ne ku dinka faɗa ma mummunai irin abin da Allah ya faɗa muku a cikin littafin gaskiyar kuke bayyane musu yi kun san illatin da zaku yi kanku liyu hajjukun bihi inda rabbiku don su kafa hujja da ku gobe kiyama a wurin ubangijinku su za su tabbata idan Allah su wanda rada to kuma su za su ƙara shida sai ya ubangiji su da kansu ka faɗa mana kenan sun sani ashe ba ku da hankali malaman yahudu fa manyan ma shi da suke faɗa ma waɗannan ƙanana wanda su sun ga sun sani su wanda suke faɗa ma mumare su ce ai gaskiya ne muhammadu ba akwai shi bayaninsa a cikin attaura ta abin da ya zo nan fa gaskiya ce yake faɗa saboda ku riƙe addinin da gaske ne to in sun koma su waɗannan waɗancan miyagu su kuma sai su ce ashe ku sakar ku ne a to haddisu na hun bima fata Allahu alaikum shin za ku dinga ba su labarin abin da Allah ya ku buɗe sanin da Allah ya ba ku a cikin littafin ku a na attaura dan mummune su kafa hujja da ku gobe kiyama a gurin ubangiji saboda haka a Allah ji daɗin kama ku afala ta aƙilu shin ko ka kalle ba ku hankalta me zai hana ku ku rufe bakin ku saboda haka kul daga yau ku rike bakin ku ba kwayi ba kwayi ku faɗa musu cewa ƙarya ne mun san nan ba gaskiya bane ba kawai shi ya zo ya da abin shi ya kirkira da sauransu sai Allah ce ne awala ya lamuna
awala ya lamuna anna Allah ya lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah subhanahu wa ta'ala ce awala ya lamuna anna Allah ya lamu ma yusirruna wa ma yu'linun shin waɗannan yahudu ba su sani ba cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da suke boyewa kuma ya san abin da suke bayyanawa saboda haka ba abin da yake faruwa ga Allah subhanahu wataala ta yaya su dinga faɗin haka suna tsammanin imani saboda haka ashe duk abin da suka faɗa su sani fa din ja a riga an rubuta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah subhanahu wataala ya ce dan adam babu wani abu da zaka furta a rayuwarka face a tattare da kai akwai wasu mala'iku raqibul atid kowane mala'ika sunan shi raqibul atid da ya dama ɗaya hagu kowane kuma suna rubuta dukkan abin da mutum ya aikata in alheri mutum ya aikata za su rubuta alherin kuma bawa zai ga wannan sakamako na alheri in sharri mutum ya rubuta ya aikata to za ya ga wannan sharrin za su rubuta saboda haka ba san cewa Allah subhanahu ya san abin da suke boyewa ya san abin da suke bayyanawa kenan gobe kiyama za su ga sakamakon waɗannan ƙarya da suke yi da ha'inci da suke yi sai Allah ce wa minhum
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون to Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bayyana mana daga cikin waɗannan yahudu akwai waɗanda jahilai ne ba su san maganar bayan da take akwai kuma malaman waɗanda sun sani to saboda haka sai Allah subhanahu wataala yake bayani a nan ɓangaren waɗanda bobayi ne jahilai ne su ba su karanta ba kawai suna biyar abin da malamansu ne suka faɗa musu shi ne sai Allah ce wa minu ummiyuna la ya'lamuna alkitaba daga cikin yahudu akwai wasu bangare jahilai ne saboda haka ya ku bayi ne ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba domin su karanta a taura su gano abin da yake ciki a'a kawai illa amaniya sai dai ko waɗannan malamai su ma malalata su ne za su zo su dinga musu tatsuniya suna faɗa musu ai ga abin da Allah ya ce da sauransu ai ku musu waya Allah ne ku ƴaƴan Allah ne wuta ba za ta tafa ku ba duk abin da kuke yi saboda haka akwai waɗanda su jahilci ne ko jahilai ne ba su sani ba ɗora su akai akai kuma sun tafi akai saboda malamansu ne sun yi imani da su manyansu ne sun yi imani da su saboda haka sai suka ziga su ai kuma soyayyen Allah ne saboda haka ba a buƙatar ma wani aljanna ma ba a buƙatar wani ya zo shiga ku kaɗai ake buƙata saboda haka kuma kanku laifin da kuka yi wa Allah subhanahu wataala kwana bakwai ne za muku ma'ana haka malaman suke musu wannan tasiriya kamar da kasan malaman gargajiya malaman tsubu da zamna za a zamna a samu jahilai a yi ta musu abubuwa a yi ta faɗa musu tatsuniya Allah Allahu akbar alhali kuma tik sha ta baɗin eh a ce an gafarta muku shehu ya yafe muku ɗan nan sai in baɗi kuma ku kuma nan nan sai ta kuka shehu zai sanya ku a riga mai aljihu dubu saba'in eh saboda kuma zai sarar don kwaifai ku aljanna allahu akubar shehu ya yi magana wani allah ya hau ruwa ya yi gashi nan dai wata tatsuniya aka faɗa maka in dai da mutum zai ajiye hankalinsa a hankalce ma wallahi ya san abin zuki ta mallaki to amma kuma saboda jahilci sai muka ji mutum jahili ya yi tabbara Allahu akbar ko a buɗe wasu bayan Allah kawai cutar su ne ake suna son imani wallahi suna wasu tsakaninsu da Allah suna son imani suna so su yi bauta wa Allah yadda Allah yake son amma kawai an kifa su kuma an nuna waɗannan su ne na gaskiya ai waɗannan sabon addini ne waye da waye da sauransu shikenan ai an wuta ne in kaza ne in kaza ne da sauransu to haka su ma yahudu kaga inda suka ce mutanensu da mali da yawa jahilai ne a cikinsu so ba haka sai suke bi malaman sai da kasan malaman a gargajiya suke al'ada ɗan ɗariƙo suke tafiyar da muridansu ana takabara to haka su ma suke tafiyar da su saboda haka ce Allah ce wa min ummiyuna la ya'lamuna alkitaba daga cikin su akwai jahilai waɗanda ba san rubutu da karatu ba san kaɗan ba littafin ba illa amaniya ba ce tatsuniya a yi ta faɗa musu falala falalar shehu wani ya tsallake ruwa wani ya yi kaza da sauransu a yi ta ba ku tarihi waɗannan illa ya zunnu wasu kuma kawai ma'ana a taƙalidi ne suke yi taƙalidin a'ama ma'ana taƙalidancin makaho kawai inda ka bi inda suka je kawai su suna nan in hallaka za a je wali zai je ko malam zai je to su suna nan a bayan malakar babu zancen a musu bayani gaskiya su fahimce ta kawai su a nan ido rufe ne makamiyar biyayya ce suke wa malam saboda haka wasu koface kirdado ne zato ne wa wani lullun lazi na yakta bunar kitaba bi ainihi saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ce wani azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da ai hannayensu ma'ana waɗanda suke soke ayoyin Allah littafin Allah a taura su ƙara a son zuciyarsu Allah ce to waɗannan azzaliman azaba ta tabbata a gare su su mai ƙulu na haza min indillah bayan sun kirkira sun soke sun kawo sai su faɗa ma mabiyarsu suke ai wannan ma maganar Allah ne faɗa da hukun Allah ne nassi ne na at-taura Allah ya saukar wa annan Musa alhali ƙarya ne su suka rubuta da hannayensu kuma suka jingina ga Allah ƙarya kuma su laifin kan laifi bayan ƙin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan jayayya ga annaba Allah subhanahu wa ta'ala kai har Allah ma kuma ƙarya ma suke kirkira masa kaga su bala'in nasu musibar ta yawa saboda yashtaro bihi samanan qalila suma quluna hadha min indillah sanan suke wani abu da gun Allah ne ba dan komai ba yashtaro bihi samanan qalila dan su samu abun duniya kawai ashe kuma da aglabiya waɗannan batattun malamai duk kore ne suke da yahudu yahudu ne suke waɗannan abuwa suke ci da addini ma'ana don su samu abin duniya don a tara musu ƙasa a ba su girma a ba su a taro musu abin duniya da sauransu kuma kun duk in ka diba za ga mafi yawancin malaman ɗariƙa malaman gargajiya malaman tsubu malaman kaza to haka ne ci da addini ne akalubin ma'ana da addinin ake ci a tattara maridai a yi ta musu tatsuniya a yi ta ciya kuma a yi ta ba su kwalalar kawowa kawo zarga kawo waye da sauransu e don su tara abin duniya to saboda haka yahudu ne su asalin waɗannan abu ɗabi'a ce ta yahudu ita ce kuma suka tsada ka kuma yadda suka koya wa mutane kiɗe-kiɗe da raye-raye addinin ya koma kiɗa ya koma rawa da waƙa da sauransu da buga ƙirji asalin tun daga rusar samu waɗannan abu su ma yanzu ga in ka duba ka diba gani addinin kiristanci a nan da ake ta kiɗa kiɗa na to kusan kawai in ka diba ɗariƙa kusan irin tafiya abu ɗaya ne daman turawa ne suka ƙirƙiro abin suka yaɗa wannan masifa yadda kiristoci suke cashe wasu a coci ganga iri iri hada gitar yanzu ya kawo shi ma cikin addini iya to caca ake shafawa ne ake ba wannan ba ba kadawa ne ba ake ba bayan a ce kuma yaman annabi shi ne bai da kofi waye da sauransu yaman annabi kaga haddar music da wa yadda kaga datin abun ana cewa ban bandiri ne shafa ba ke yanzu an kawo ma kan tagaryar yanzu music ne ake da su piano da su gitar da su waye ana tasa kai da kasan da kaji ana har ganga tana tashi ba dangala tana tashi kai kasan disco ne zai to amma kuma da suna addini to da mu da kusa abin hanya guda ce asalin duk yahudu ne wannan tsiyar duk su san kirkiro waɗannan abubuwa to kuma shine har yanzu waɗannan bayan Allah suke tafiya a kai su kuma ido a rufe kawai ai malam ya riga ya ce ai malam ne ya ce saboda haka su kawai malam an kai shi wani matsayi fiye da Allah subhanahu wa ta'ala an ba shehu matsayin Allah ya zubulla ana cewa an fake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi amma kuma su a zahiri ko ta karkashin kasa sun riga ma har sun fice manzon Allah shehu nasu ma ya fice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shehu an kai shi an ba shi matsayin Allah to kaji kan ya fi annabi ma amma kuma ana ana yaki ta ana tutiya da sunan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka mutukar mutum bai tsaya ya karanta addinin Allah da gaskiya ba to wallahi sai ai ta wasa da shi ai ta balo da shi ana shagal da shi ka tsaya karanta addinin gaskiya wani abu ma a hankalce ma in ka zauna wala a hankalce zaka warware kan ma kanka Allah shi yadda mu to saboda kun ga wannan duka Allah ki ba mu labarin dabi'a ce ta yahudu liyashtaru bihi samanan qalila dan su tara abin duniya duniya ita ce a gaban su fa wailul lahum mimma katabat aydihim Allah subhanahu wataala yake cewa har yanzu azaba ta tabbata a gare su ma'ana Allah ya ƙara tsananta azaba saboda abin da hannayensu take rubutawa wa wailul lahum mimma yaksubun kuma bane azaba ta tabbata ga abin da suke samu na haram wannan shi ne ake kima sukut ma'ana abinda suke tarawa na haram Allah subhanahu wataala ce bane da azaba ta tabbata a gare su wa qalu
wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dura قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون to wa qalu har yanzu Allah subhanahu wataala ya ce gaba da bayyana mana irin ƙarya da Yahudu suke wa Allah ba tare da sun damu ba dan su sharara ma Allah ƙarya yanda ka san sun sharara ma abokin su ko wani mutum kuma ko kaɗan ba su damuwa shi ne sai Allah subhanahu ta'ala ce wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda yana daga cikin kirkiran ƙarya da yahudu suka yi wa Allah subhanahu wata'ala suka ce lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda ba za mu shiga wuta ba face ka wasu kwanuka ne ɗan kankani ma'ana shine kwana daidai kwanukan bautar maraƙi da suka yi shine kwana bakwai saboda haka sun bauta ma mu rike kwana bakwai saboda haka za a yi musu azabar kwana bakwai domin ita ma duniyar gaba ke daya dubu shekara dubu bakwai ce saboda haka kowace shekara guda za a yi musu azabar kwana daya qul attakhaztum inda allahi ahada faɗa musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam tambaye mana su shin kun ɗau wani alkawari a kun Allah subhanahu wa ta'ala akwai wata yarjejena take tsakanin da Ubangiji game da wannan cewa Ubangiji ya muku alkawari cewa duka kwana bakwai azabar kwana bakwai ce zai muku in kuma haka ne falan ya kulifa Allahu ahada to ku sani fa Allah bai saba alkawarinsa sai ya cika muku alkawarin amma dai babban abin yanzu a bincika akwai wannan alkawari akwai wannan yarjejeniya in akwai ta ku kawo ku bayyana a ina kuka yi alkawarin nan da yarjejeniya da Allah subhanahu wa ta'ala cewa ba zai muku azaba ba sai tsawon kwana bakwai tsawon in akwai ku kawo to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai canza alkawari duk yadda ka kai da ta'addanci tunda ya cika ma ya cika ma shedan ma alkawarin sa kuma gashi yana batar da bayinsa yana ta'addanci amma duk da haka Allah bai ce ba kai wannan malalacin kai gara ka mutu an fasa Allah bai fasa ba yana nan sai ya cika mishi alƙawarinsa har sai an kai ranar tashin kiyama in ku har cika ma shaidan ma alƙawari to ku kuma a'a ne mai sauki Allah bai saba alƙawari ku kawo ko gurin am taquluna ala allahi ma la ta'lamu ko kuma abin da ko saba ni dama zuki ta manne ƙarya ce da ko saba yi wa Allah ita ce ko ita ce ko ba komai bane ba am taquluna ala allahi ma la ta'lamu ko kuma kuna faɗin abin da ba ku da sani ba ku da masaniya abun Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana kamar yadda kuka saba canza littafin Allah subhanahu wa ta'ala kuka saba kirkiro da ƙarya ku jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala ko ita ce ita ce kawai Allah ƙarya ce ba wani abu ba amma ba inda suka yi alƙawari da ubangiji sai Allah ce
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to Allah subhanahu wataala sai karyata su babu wannan magana kenan tunda babu wannan magana sai Allah ce bala man kasaba sayyi'ati ce Allah subhanahu wataala a'a duk wanda ya ta'addanci irin wannan naku ai ba shi wannan shi da wuta ai kamar kawai abin da ya mishi ya mishi wahala kawai mutuwa ai mai hali irin naku shi ne Allah ce bala man kasaba sayyi'atin wanda ya aikata aiki na kaba'iri irin wannan wa hadat bihi khati'atuhu wanda dukkan ta gefensa ta ko'ina saƙon Allah ne ya rufe shi to ta ina zai samu tsira wanda ta ko'ina in gyara shi ma kake so ta ko'ina ba zama gyara shi ba ya ma Allah ƙarya ya ma Allah shirka ya zagi Allah ya ɓaci Allah ya baka faɗawa Allah bakar magana ya ƙirƙiri ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala to wata ina za kare shi ai ba makawa me laifi irin naku a'a ai shi da wuta wannan tuk da taya ne bala man kasaba sayyi'ati wa haɓat bihi khati'atuhu ma'ana wanda kuskure kurakure suka kewaye shi ya aikata irin naku fa ulaika ashabun nar ai in wannan ba su je wuta ba ma ce kuwa ba ba ai wuta in dai ku ba ku je wuta ba masu irin waɗannan hali in ba su je wuta ba to babu ma ai wuta saboda haka Allah ce fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ce ya ƙara tabbatarwa ai ku ne ko matuƙa tabbas 'yan wuta a wutar ma khaliduna kuna madawwama a cikin wutar wanda zancen ba fita ku ta ku in kuka shiga zancen ana ma kowa ma'ana akwai waɗanda za a cece su to ku zancen ceto ma babu shi ne ma ba wani kita yahudu tuba babu ku zancen tuba zancen a yafe muku zancen rangwame ma babu saboda laifukan naku ya fice ma fiye da misali fiye da kiyar zanta ku samu rangwame ba babu sai Allah subhanahu wataala ce wallazina amanu wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun Allah subhanahu wataala ce wallazina amanu wa amilus salihati amma kaga mumunai waɗanda suka haɗa tsakanin imani da aiki na ƙwarai to waɗannan wuta ba za ta taɓa su ba waɗanda suna cikin dausayin aljanna suna cikin rauda hum fiha khalidun suna madawama a cikin ta har abada amma masu iyaki irin naku suna cikin wuta madawama har abada sai fa in daga cikin ku waɗanda suka yi imani suka gyara suka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to ba a rasa ba a rasa ba a rasa ba a rasa nono a riga kenan ba dukkan su gabaki ba an samu wasu daga cikin su waɗanda suka yi imani to saboda haka waɗannan wanda suka yi imani daga cikin ku to wannan Allah ya ku ba zai shafe su ba saboda haka imanin su yana nan sun yi imani kuma sun haɗa wannan imani da aiki to duk wanda ya imani ya hada imani da aiki to shi kuma yana cikin aljanna kun fiya khalidun suna madawama a cikin har abada Allah ya sa muna da cikin su sai Allah ce
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم mu'ridun to har yanzu dai ayar ayoyin suna ci gaba da bayani ne akan ta'addancin yahudi ma'ana musulmancin yahudi saƙon Allah yahudi Allah suwa wani ayar waɗannan ayoyi kuma Allah suwa tara zai bayyana mana ƙarara irin kiyayya da tsaurin kai da ɓarna a bayan ƙasa da warware alƙawari da yahudi suke da shi kuma su warware alƙawarin da suka yi a cikin da Allah ya yi da su a cikin taura su warware shi ba komai bane ba kai har ya kai ma da kisan kai abinda Allah subhanahu wataala ya haramta musu shi ma suna kisa ya kai da halatta dukiyar mutane bisa ga zalunci kuma duk wata riba a duniya aikin yahudi ita kuma riba cin haƙƙin mutane ne zalunci ne ƙara kuma duk yahudi ne suke kan waɗannan abubuwa dan su cin dukiyar mutane kaliba ƙasa a zo ƙasa a hallaka mutane a ci dukiyarsu su ba wani abu ne ba ku diba amurka kafin a gina ta asalin masu ƙasar indiyawan dajin nan wajen dubu no suka kashe aka hallaka eh eh an ga su ne indiyan amurka inda wanda asalin su ne masu ƙasar aka kashe su eh yawa american ba riba ba al'umma ku karar da ita wai don kawai ku zauna gurin wurin duki to saboda haka haka shine suke a kasashen duniya a afirka a zo ta hanya yan kuwa ke a haɗa ka haɓa haɗa a ci dukiyar duka kuma tusuwa ita amurkan wa ake tafiye da ita wuni waɗannan yahudu wasu 'yan tsirarun matsiyata amma sun rike ko'ina to saboda haka Allah su wanta duk waɗanda yana da cikin halayensu da Allah su wanta ke faɗa ma kuma tuntun Allah ya faɗa mana haka suke kuma ba za su fasa ba kawai maganin su Allah su wanta ne sun yi maganin su gaba ke da su ya kau da su shi ne sai Allah ce wa iz a hazna mi saƙa bani isra'ila Allah ce ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama tunatar da su ambata musu lokacin da muka dau alƙawari mai ƙarfi ga iyayenku da kakanninku ya ku yahudu alƙawari mai ƙarfi wani alƙawari ne la ta'budu la illa Allah cewa kada ku bauta wa kowa sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai duk aje wani abin bauta bauta wa Allah shi kadai wa bil walidaini ihsana kuma muka yi alƙawari da ku akan cewa iyaye ku kyautata musu kada a sabawa iyaye wazin qurba wal yatama wal masaki wannan kun ga ya nuna mana ashe duk kusan dabi'u na musulunci duka Allah subhanahu wataala ya karantar da su saboda haka a kusan addinin musulunci ne duka dabi'un ne gashi biyayya ga iyaye kyautatawa zamantakewa abokan zama kyautatawa marayu shi na Allah ce wasil qurba ku kyautata ma makusantanku dangi na kusa ‘yan uwa zumunci waliyata ma haka nan kuma marayu waɗanda su iyayen suka rasu suka bar su ku kyautata a gare su wal masaki haka nan miskinai waɗanda suka gashiya waɗanda ba su da shi a kyautata musu wa qulu lin nasi husna abinda Allah subhanahu wataala ya umurci yahudu cewa ku kasance mutane masu faɗawa mutane kyakkyawan magana masu lallashi masu tausayi amma ina ko kaɗan bai hudu bai da tausayi matsiyaci azzalimi saboda haka shi dan ana kashe mutane jinin mutane ma kamar ma da shi ne suke rayuwa wa aqimus sala wa atuz zakat bayan haka kun ga su ma Allah subhanahu wataala ya umarce su da su dinga tsaye da sallah kuma su dinga bayar da zakka kun ga rukunne ne guda biyu masu girma sallah da zakka ibadodi ne ga ibadar jiki ma'ana gangar jiki jiki ya motsa ita ce sallah ga ibadar dukiya aljihu shi ma ya motsa domin dole addini in kana so tafiya to da haka ne bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da kawunanku kada ka ce a'a addinin ma'ana kai za ka yi addini da tsawakon amma aljihunka ba zai yi addini ba to har yanzu da sauranka da sauran imani a imani shine duka ko ina dukiya ta yi gangan jiki ta yi ka bauta wa Allah subhanahu wataala da waɗannan gabaɓuwa da Allah subhanahu wataala ya baka thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun sa'annan sai kuka ki kuka kauda kuka kauda kai kuka bada baya kuka ki cika wannan alƙawari kuka saba wannan alƙawari illa qalilan minkum sai an kaɗan daga cikin ku wa antum muridun wanda mafi yawancin ku dubbun kun bushe kuna kan ra'ayi guda mana ɗan kaɗan ne kawai da Allah subhanahu wataala ya tsiratar daga ciki saboda haka wa antum muridun kun kasance duka kun kaurace kun ki tabbata akan wannan gaskiya da wannan amana sai Allah ce wa iza akhazna mithaqakum
wa iz akhazna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون
ثم
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى يقول وإذا أخذنا ميثاقكم ku tuna ya ku yahudu bani isra'il lokacin da muka dau alkawali alkawali mai karfi wani alkawali ne la tasfikuna jima'akum kada shashin su dinga kashe shashi wala tukurjuna anfusakum min diyarikum kuma daga cikin duka a bayanan wannan Allah yana faɗa mana abubuwan da suke a cikin attaura haramun ne a gare su saboda haka shashensu su yaƙi shashi shashe su kashe shashi haramun ne a gare su wasu su fudda wasu don zalunci duka waɗannan ta'addanci duka Allah su wata ya haramta musu waɗannan abubuwa amma kuma ga shi ya gudu kuma kuna yi shi ne Allah su wata ya kake tunata musu wannan alkawari da muka ɗauka a gare ku kada ku zubar da shi nan kuma na kada shashen ku su kashe shashe wala tukrujuna anfusakum min diyarikum haka kuma kada shatan ku su yi ta'addanci su hudda ƴan uwansu daga cikin gidajensu ko su hudda su da kasashen su su mamaye musu sun ma'akarartu mu'antum ta shahadu sa'annan kuka itirafi ya koyo bani isra'il akan waɗannan al'amari akan za ku kiyaye wannan alkawali za ku bi umarnin allah subhanahu wa ta'ala ƙarara wa an suma aqrartu wa antum tashhadu ma'ana kun sheda akai ya Allah za mu ga wannan alƙawarin naka amma kuma sai mu summa antum haula taqtuluna anfusakum sai gashi yau kuna kashe junanku bayan kun yi ikrari cewa Allah subhanahu wataala ya hana ku kun kashe ɗan uwanku na addini saboda haka kuma kun aikata babban sako abinda Allah subhanahu wataala ya hana ku na kisa wa tukhrujuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da kun kore wasu daga cikin gidajensu duk waɗanne yana cikin saba alƙawarin da kuka yi wa Allah subhanahu wataala wa tukhrujuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna masu bayyana musu adawa da kiyayya da saban Allah da zalunci amma wa in yatuku usaran usara tufaduhum idan za su zo muku an kama su suna ‘yan kaso na siyasa mana an kamo su a wajen yaƙi wanzu kuma sai ku je ku fanso su ku je ku ba da dukiya a fanso su wa huwa muharramun alaikum ikhrajum alhali guda can farko an haramta muku fitar kashe su an haramta muku an haramta muku fitar da su da gidajenku to tunda kuma kuka je kuka yaƙe su kuka kakkashe su har aka wasu suka zama rifishe ma'ana suka zama 'yan gaso na yaƙi to bayan su zama 'yan gaso na yaƙi kuma sai ku je ku buɗe yawan ku ce a kuma ba ku yarda ba 'yan uwanku su zama cikin bauta sai ku je ku ba da kuɗin to min sun yi da farko kuka yaƙin ba cin ya buƙar baya ma'ana sun halatta yaƙin an je an yaƙi har an kama 'yan uwansu sun zama bayi to amma yanzu kuma sai su je su dinga ba da kuɗi kuma ana suna fanso 'yan uwansu su ce ai jininsu ne to in kun san da haka to me sun ya da farko ba ma albayan Allah subhanahu wataala ya haramta muku ya cikar da ku afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu shin za ku yi imani da wani bangare na littafin ku kuma ku kafirci ma wani bangare ma'ana za ku yi imani da hukunce hukuncen at-taura wani bangare ku kafirce ma wani bangare wanda bai muku ba fama jaza'u man yaf'al zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya ai babu wani sakamako da ya dace da irin masu aikata irin waɗannan irin wannan abu da Allah subhanahu wataala ya hana face illa khizyun kumyata a nan duniya taɓewa da walakanci a nan rayuwar duniya Allah subhanahu wataala ya kaskantar da ku ya walakanta ku wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab idan kuma an je lahira Allah subhanahu wataala ya sa ku ya mero ku zuwa ga mummunar azaba azaba wadda ke ta balbalan bala'i wannan shine abin da ya fi dace da ta yaya za ku yarda da wani bangare ku saba ma wani bangare kenan ko aman ya koma son zuciya zaɓi sanka inda ya muku daɗi nan za ku bi inda bai muku daɗi ba kuma sai ku bari kenan ku ga abin da Allah hana ku ga baki ne ma kwata-kwata an hana ku da mun yakin ma an hana ku yi adawa da ‘yan uwanku an hana ku ku haɗa kai ku je a yaƙe su to amma kuma kun haɗa kai an je an yaƙi ‘yan uwanku an karkashe su sa'anin kuma kun dawo kuma kuna neman fansarsu saboda haka Allah subhanahu wataala ce sakamakon ku wannan kunyata a nan duniya kuma a lahira azaba wa man Allahu bi gafilin amma ta'malu saboda haka Allah subhanahu wataala ba marabkani bane ba game da abin da kuke aikatawa sabon Allah da kuke duka Allah subhanahu wataala yana nan ya sa mala'iku suna ƙididdigewa gobe kiyama kowa zai ga sakamakon abin da kuke aikatawa na sabon za kuwa za ku ga abin da kuke aikatawa sai Allah ce ni
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
Allah subhanahu wataala ce ulaika lazina ishtaraw hayata dunya bil akhirah waɗannan su ne wanda su duniya ce a gaban su ma'ana rayuwar duniya suka saya suka fifita ta fiye da rayuwar lahira su kawai duniya su duniya ita ce a gaban su sun san rayuwar duniya fiye da nake matsammani kuma rayuwar duniya ita suka kankare ma haƙori amma sun manta da ta lahira saboda haka Allah subhanahu wataala ce wala yukhaffafu anhum al'azab irin waɗannan ba a sauƙa musu azaba ko kaɗan ko da sa'a ɗaya wala hum yusarun kuma Allah subhanahu wataala ce ba zai taimake su ba ko kaɗan saboda haka babu wanda zai cece su daga azabar Allah subhanahu wataala azaba wacce ke mai raɗaɗi Allah kare wannan anan malaka cewa asalin yake cewa yadda aka yi ma'ana kanatu banu ƙureza wa banu nadir min al-yahud banu ƙureza da banu nadir dukkan su kabila ne daga cikin kabilun yahudawa fa khalafat banu ƙureza aus saboda haka banu ƙureza su suka saba da aus wa banu nadir al-khazraj su kuma banu nadir suka saba da hajraj ma'ana suka kowanne ya kasance su banu ƙureza suna tare da aus su kuma banu najir suna tare da hazarash hazarash aus da hajjaras ƙabilu ne na larabawa wanda su kafin zuwa musulunci su ma wajen shekara arba'in suka yi suna gaba a junansu musulunci kaɗai ya zo ya haɗa su shi ne allah sau tara ke ba da labari wa kuntum ala shafa kufuratin minan na fa an ƙaza kumfiya suna kaf da fadawa cikin wuta Allah subhanahu wataala ya tabo su da ni'ima ta zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ya sanya kawai sai suka dawo kuma ana zaune guri guda duk an jefar da waccan adawa amma da sun mutu a haka to da sun mutu 'yan wuta to a wancan lokacin su aus saboda haka suna tare da banu qurayza hazarash suna tare da banu nadir yanzu kuma kowa kenan yana bayan mutanen shi idan dan uwanka ya jayo fada to kana tare da shi shi ma wajen ya jayo yanzu yaki ya kaure tsakanin Aus da Khazraj su banu Qurayza suka kama ma Aus su kuma banu Nadir suka kama ma Khazraj saboda kuma aka zo aka yaki aka ci juna aka karkashe banu Nadir suka kashe banu eh Qurayza banu Qurayza suka kashe banu Nadir kuma aka kawo wasu suka zama su da refugee na ya wannan da sauransu to so eh refugee na yaki yanzu ba yaki ya gama yanzu su waɗancan kabila ga mutanen su a can suna bauta su ma waɗannan kabila ga mutanen suna suna bauta to kowa kuma sai je ba da kuɗi fanso dan uwan shi to in kun san da haka to da me yasa ku shiga yakin bayan kuma Allah subhanahu wataala ya hana muku yaki kenan kaga anan san zuciya ne sabaki saboda haka shi ne Allah subhanahu wataala da wa in ya'tukum usara tufadu in sun zo muku suna ma'ana ɗayan kasu na yaƙi ko bayi an kamo su a matsayin bayi sai ku zo ku fashe su shi ne Allah ce a fata uminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu shin za ku yi imani da wani bangare na littafi ku kafirce ma wani bangare saboda haka fa iza tashabbasa bainahum laqaba'il kullu fariqun min al-yahudi min al-khulafa'i فيقتل اليهود اخاه يهودي من فريق الاخر ويخرجونهم من بيوتهم saboda haka waɗancan su fitar da waɗancan da gidajensu waɗancan su kashe waccan kowa ya kashe fasararsu saboda haka kenan kaga a nan sun saba wa maganar Allah subhanahu wataala sun saba alƙawarin da suka yi da Allah subhanahu wataala kenan inda a ce mutane ne masu da'a da biyayya sai su da a'a mu addinin mu ya hana mu alkawari ne tsakanin da ubangiji cewa shacen mu zai sha yaƙi shashe ba saboda haka wannan yaƙi ne na tsakaninku ku je ku yi kanku a'a kowa sai tsaya a bayan nashi su waɗannan sun halafa ba waɗannan waɗannan sun halafa ba waɗannan to shine Allah subhanahu wataala ke mana bayani a wannan aya cewa yahudu ta ko ina idan maganar Allah ta zo ba sa kiyaye ta kawai sai su bi samanta sai su take to shine suka karantar da al'umma yau a duniya sai ga musulmi ga fadar Allah subhanahu wataala amma sai je yana cewa ai an ga constitution abin da tace ai ga doka yanda tace ya fifita waccan doka ta dagutu akan maganar Allah subhanahu wataala ya fi yarda da constitution akan dokar dokin alqur'ani kuma duk waɗannan karanta su ne duk su ne suka tafiyar da mutane akan aka sa ga kai ko sunan musulman ne amma babu bin umarnin Allah da manzo babu bin umarnin alqur'ani saboda yadda su ma ɗabi'a su ta kasance haka ba ruwansu ba su damu da littafin Allah ba to kuma suka koya ma suka koya muku wannan rashin damuwa da alƙur'ani Allah ya hana abu sai a aikata ce a ai wayewa ne duniya ta ta zo da zamani da sauransu to duk su ne suke tafiya da ɗaukar wani abu Allah kare mu daga yahudu sai Allah ce ba ƙara ula'ika lazina shtarau hayata dunya bil akhirah Allah subhanahu wata'ala ke cewa to waɗannan waɗanda muka siffanta muku su su yahudu muka ambata muku waɗannan bayanai nasu da halayen su ula'ika lazina shtarau hayata dunya bil akhirah to su ne waɗanda su sun sayi rayuwar duniya da lahira ma'ana sun ba da lahira sun dau duniya sun fi fifita duniya akan lahira sun fi fifita samun duniya da ɗaukakar duniya a kan ɗaukakar lahira da ni'imar lahira wala yi kwafafu an humul asa saboda haka allah su wata ce idan an je gobe kiyama a cikin wuta babu zancen sauƙaƙa musu wuta babu zancen sauƙaƙa musu azaba wala hum yusaru kuma allah su wata ce kuma ba sa taimake su ba babu wanda zai kawo musu agaji barantana a cece su saboda kun ga ɗabi'unsu da halayensu duniya ita ce akan gaba ba su damu da lahirar ba saboda haka Allah subhanahu wataala shi ma kuma ya buga musu wannan hukunci Allah kare mu da su sai Allah ce
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون akwai lokaci? to wannan kan gaba ne yanayin babu lokaci yin kwana a kan gaba ne wata gaba ce da aka taso kenan an kare wata gaba muna wata gaba ce zama shiga kenan sai mu kwana a kan insha Allah ta da fata mun karta da ya Allah tara mu cikin ladan abin da muka kuskure Allah ya kai mana bukatu tun na da Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta da nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon kushe mata Allah shi dan matattun ya gafarta musu ya sanya aljanna ta dauki ke makoman su اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عاديت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا عدوا إلا عزلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها أمواهي يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل اللهم آتي أنفسنا تقواها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين أدم الأمن والاستقرار في دولة النيجر اللهم أدم الأمن والاستقرار في دولة النيجر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله ساكن عليكم